الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد
الفصل الثاني في وصفه تعالى له بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة to wannan fasali ne na biyu wanda zai siffata mana Allah maɗaukakin sarki na ba da shaida da abin da ya ta'allaki da hina dangane da yabo da Allah yau wannan annabi namu wal madahi da madahu shine yabo wal karamatu da irin karamomi da Allah yau wannan annabi namu ta wannan fasali zai mana bayani قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا جمع الله تعالى له في هذه الآية غروبا من رتب الأسرة wannan aya da yanzu ka faɗa Allah madaukakin sarki har zuwa ƙarshen ayan da ya ce wa da'iya ila lahi bi iznihi wa sirajan munira to jama'a lahu lahu Allah ya taro fi hadhihi al-ayati a wannan aya ruruban da ka faɗa nau'i ake nufi Allah ya taro nau'i-nau'i ko sumfi-sumfi. Da haka za ka fassara yi min rutubal usrati na darajoji na fifiko. Rutubai daraja usrati na fifiko da Allah ya wannan annabi namu. Fiye da sauran wasu annabawa.
Wa jumla ta ausafin min al-middiha.
Daga ciki akwai jumla. Ausafi na sigobi da yawa min al-midah. wanda daga ciki Allah ya yi yabo da yawa cikinsa.
فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإقبالهم الرسالة وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم
فجعله الله تعالى الله يا سن يا شي شاهدا على أمته لنفسه da kansa annabi zai bada shaidan al'ummansa da zatan nan nasa sharibiyar zati bi bilagihim risalati na cewa lalle ya iyar musu da aike to wannan na cewa annabi ba da shaida da kansa da karan kansa saɓanin wani ya ba wa al'ummarsa shaida to wannan ɗan kususiyarsa ce kurin ka zai sallallahu alaihi wasallam kususiya ce ta annabi sauran annaba ba sama haka ba al'umman nan ta zace mu in Allah ya kai mu ranar lahira annabawan da zai gabata tun daga annabi Adam har zuwa annabi Isa to mu za mu bada shaidan annabawan nan to kaga ya kamata idan an zo shaidan kanmu mu kuma a ce wayannan al'umman tun da ma har sun riga mu zamani su ba da shaidar mu to amma Allah sai mana wani gata mu mu ba da shaidan waɗanda ba mu ga zamaninsu ba kuma ba mu yi alaƙa da mu da zamaninsu ba a shari'a fa duk abin da za ka ba da shaida fa sai ka gani sai ka gani sai ido ya gani ko ka gani ko ka ji a kan haka za ka ba da shaida ko ka gani ko ka ji to ka ga mu ganin ba mu yi ba amma Allah cikin ikonsa za mu ba da shaida sai al'ummarsa ce ya za a yi ku da ba mu yi zamani da ku ba ba ku gan mu ba za ku ba da shaida mace i ai annabin mu ya zo kuma Allah ya aiko da littafi a cikin alkur'ani mun ga labarin yadda kuka yi da ku da annabawan to akan wannan sai mu ba da shaidan al'ummace da suka gabata bayan mun gama namu shaidan su ba su yi su bayar ba annabin mu ne zai tsaya mana kamar da a takaice ka ce ku yi rigima da wasu ka ba da shaidan wasu shaidan ka ce baban ka ya tsaya maka shaida ai ko ba ka da gaskiya ka sa rai da samun sauki haka ne to yi ne annabi zai ba da shaidar mu gurin Allah wannan ya ba da shaidar abin da al'ummarsa suka yi kuma ya fi kowa san al'ummarsa to wannan kususiya ce ta sayi na rasulullahi eh dan Allah ne mana wannan ya ce fa kai fa idza jina min kulli ummatin bi shahid wa jina bika ala haula'i shahida kuka zalika kuma Allah ya ce haka nan ja'alna kuma ummatan wasada al'umma ne wasada ba tsakatsakiya ba zabaku ne wannan banda zabi na Allah ai ba yadda za annabi ya bada shaidan mu to wannan shaidan mu da annabi Muhammad zai bayar wallahi mu yi wa annabi godiya mu yi wa Allah godiya kuma Allah ya saka wa annabi da alkhairi
ومبشرا بأهل طاعته ونذيرا بأهل معصيته ومبشرا النبي yana daga cikin kususiyansa annabi ba da bishara ne li'ali da'ati ga duk wanda suka yi wa Allah da'a da ba su kyakkyawan lada wa naziran annabi mai gargadi ne li'ali ma'asiyati ga duk wanda suka saba wa Allah yana masa gargadi da kada su game da ukubar ubangiji وداعيا إلى توحيده وعبادته dare da rana annabi ba shi da aiki sai da'iyan kirawo mutane ila tauhidihi a zuwa ɗayanta Allah wa ibadati kuma a zo a bauta Allah idan an yi a baki to kuma a aikace a aikata kullum annabi yana kira a zo a shaida babu sarki abin bautawa da gaskiya sai Allah wa ibadati kuma yana cewa in za mu bautawa Allah mu bautawa Allah da ikilas mu cire jiyarwa da riya a yi ibada don Allah wannan shine aikin sayyidina rasulullahi
وسراجا منيرا يهتدى به للحق wasirajan annabi fitila ne munira mai haske duk mutumin da ya zo gurin annabi ya shirya kuma duk mutumin da ya bar gurin annabi ko da ya hangi wata haske to ba mai ɓallewa ba ce dole dai haske nan da zai kai shi e ga addinin musulunci ka ga wani addini daban kana gani su ma da littafinsu a in ka je ma wani hasken ba zai kai ka ko ina ba in annabi ya zo shi annabi yadda sufansa yake annabi rana ne inda dare ne ana iya ganin taurari amma idan gari ya waye taurarin ba ba sa nan bane suna nan amma dole a saurara a kalli rana kurum eh annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu ai taurarin ma haka suke ko idan na ce muku taurari annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ne tauraro dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ne to annai muhammadu sai ka lissafa annabawan nan a matsayin taurari shi kuma rana ne rana ya danno taurari ko suna yanzu ba ba nan bane suna nan amma dole hiya ke gani ai qur'ani ne ya faɗa abin da yasa nace suna nan qur'ani ne ya faɗa wala ya wala ya sibanna alladhina qutilu fi sabilillah haka ne ko awwadan to kaga balaha yawon inda rabihim yurzaquna bare ma annabawa suna nan to amma harshen nan manzon Allah ya disha shi su ma wanda suke rayayyan dole sai sun bi shi kuma da tun sun yi zamani da shi sai sun bi to saboda haka sayyidina rasulullahi Allah ya ajiye shi kamar rana idan aka ce rana ya fito ba sauran wani haske ko akwai ba a ganin su zai yi ake gani to yi yasa in Allah ya nufe ka da bin wannan annabi da sansa a baki da zuci Allah ya gama ma arziki yau da zabi yi lilaki da annabi ne ake hiriya zuwa ga gaskiya duk wanda ya bi zai samu hiriya zuwa ga gaskiya
حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتام حدثنا أبو القاسم هاشم بن محمد حدثنا أبو الحسن الكاذفي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف حدثنا البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن علاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
wanda ya mana hadisi abu da ƙasamu ne uban ƙasam yana da ɗansa ƙasam hajim ɗan muhammadu malamai suka ce sunansa hajim ɗan muhammadu ɗan ɗan abdulrahman ne hatimi wanda ana nasabta zuwa ga at-tamimi ɗan ƙabilar tamimiyawa amma malaman hadisi sun fi saninsa da ibnu darabilisi an fi saninsa da haka shi kuma yace wanda ya mana hadisi abul hasan uban hasan ne ali dan muhammadu dan kalahu al-mugabiri al-farawi kun san uban hasan kuwa malam ali na iziya shi ne uban hasan ai malam ali sunansa na yanka ali alƙabisi malamai suke masa laƙabi da ƙabisi ila wani ƙaunin an ce ƙabisi le anna ilmuhu kana ya shaddu amamatu shiddatu ahlil ƙabisi in zai nemi ilimi to sai ya ɗaura ilimin irin ɗaura ilimin mutanen ƙabisi ya sa kan to shi ma ba ƙabisi ne tun da ɗaura rawaninsa ya yi daidai da ɗaura rawanin mutanen ƙabisi ko malaman hadisi ya sun ce ya yi wafati don lokacin da ya bar duniya hijira yana shekara ɗari hudu da uku ya bar duniya yanzu idan ka je misira a nan kabarinsa yake a kirawa ne amma da aka tayi binne shi a misiran yadda suka yi amma da aka tayi binne shi tunis aka kai shi kabarinsa yana a kirawa ne allah ya karɓi ransa a tunis aka ja ka binne shi a can ƙasa ta yi kira shi kuma yace ya ji hadisi nan daga Abu Zaid al-Marwazi malaman hadisi sun ce shi ne Muhammad dan Ahmad dan Abdullahi dan Muhammad limami ne wanda ya tsere wa sa'a an tabbatar da sanin ilimi a tare da shi ana dangana ya annahariri malami ne mai dandake ilimi mai gudun duniya ga ibada kuma Allah ya tara masa abu ga daraja na sanin ilimi ga kokari akan ibada malami ne na hadisi an yi ne a birnin Bagdad a nan birnin yake ba da ilimi malamai manya-manya da yawa sun rawaita hadisi a gunsa amma Allah ya karɓi ransa ne a birnin Marwa ya rasu hijira yana da shekara ɗari uku da saba'in da ɗaya ya rasu ya ce wanda ya masa hadisi Abdullahi ne ɗan Muhammadu ɗan Yusufa Abdullahi ɗan Muhammadu ɗan Yusufa ana kiransa da Ibn Madaro ɗan salihu ɗan basharu ɗan ibrahima alfirabiri sai ka ji an ce firabiri to in kana jin firabiri to almajirin buhari ne nan gaba kaɗan zai kai ya dangana mu da limamin shugaban limaman hadisi shi firabiri almajirin buhari ne shi ma amintacce ne ga gudun duniya fa ya yi wafati hijira yana ɗari uku da ahirin allah ya karɓi ransa shi kuma ya na ji hadisin ne a gun malami na haddasa na bukari malami ne waliyin Allah tun yana yaro wali ne sai kun duba littafin da ake giransa da majalisul wa'izina a nan za ka ga waye ne buhari limamin malaman hadisi lokacin da aka haife shi yana yaro farkon haihuwansa yana yaro makaho ne buhari ai makaho ne maɗab ya makance baya gani ido biyu duka to uwar fa ta dage da addu'a ta dinga gogayya da addu'a Allah ka ba ɗana ido kurum Allah ka ba ɗana ido dare da rana uwar tana addu'a da bala'in addu'an ya kai bala'i ka san addu'ar uwa kar ka sake idan iyar ka tace Allah ya ma albarka ya fi duk duniyar nan sai Allah ya ma albarka ha wane mutum ai mutane shi yasa in santsi ne ma na ke gamuwa ai don da ya bata uwa rai bisa da zalimina badala haka ne in dai ka bata uwar ka rai na rana daya wala ya kwana dubu ba za ka gyara ba yo ai abin ya riga ita ba ruwanta in ta addu'a shikenan addu'a guda uku ai ba shamaki ba shamaki duk mutumin da ya buɗe bakin sai ya ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah to wannan addu'a yi shi ba a buga masa tambari shi kansa ma tambari ne kurin in ya je gun Allah ba a tsaye da shi wan way yake ficewa kun san wan way yawwa kai kadai kurin ka zo ka fice shine wan din ɗaya ne a turanci way eh kurin zo ka fice ne sunan addu'ar kurin fit zai je fadar Allah ya je halara ita wannan hailal idan ya je ya dinga kewaye al'arshi yana shawagi sai mala'iku su ce ka zauna ya ce ba zan zauna ba ba zan zauna ba sai na ji Allah ya yi gafara ga wanda na fito a bakinsa to sai Allah ya ce ya ma gafara daga nan ba za a bar hailalan taka haka ba sai an bata har he dubu saba'in kowane har he ɗaya kuma ba yi da aiki sai la ilaha illallahu muhammadan rasulullah kuma duk ladan naka ne duk ladan naka ne daga nan ya dinga yin gunji kaman kudan zuma saboda yawa shi kadai gahi ya zama gayya to yana gunji yana kewayawa ranar lahira idan tayin kiyama ya yi an yi taron tayin kiyama ana ƙoƙarin tsallaka siraɗi za a ga hailalan ya ya rike hannunka haka kaga wani farin balarabe ko magana ba zai ma ba sai ya tsallaka siraɗi da kai ya ce ka san ni ya ce baka taɓa faɗin la ilaha illallah sau ɗaya duniya ba ya ce na faɗa ya ce to aini ne ni ka'ida na ne duk wanda ya faɗe ni sai na kai kofar aljanna nan gaba na barka salin alan ga ta nan annabi ya bai fice gaba ka bi shi wannan idan ka faɗa ne sau ɗaya to yasa dole mu yawaita faɗa to hailala babu shamaki zai je gurin Allah na biyu addu'ar wanda ka zalunce shi duk mutumin da ka danne haƙƙinsa ya ce Allah ya isa gidansa ka kwace gonansa kudinsa wani dama kake da shi ka danne ya ce Allah ya isa wannan addu'ar babu iso ba ba baya bukatan buga tambari wani addu'ar dare zai sai da Allah wannan zaluncin da kai in ba gani a farkon ka ba in ba gani a tsakiyar ka ba ka gani a ƙarshen ka ba zai je lahira ba addu'a dai an riga an karɓe ta shi ya sa karka yadda a duniya ka cuci wani in ka ji maran hankali maran wayo wanda zai zalunci wani kuma idan so kake ka rayu a duniya ma ka ji daɗi in kai zaluncin dai ba za ka yi rayu duniyar ba saboda zai ce maka Allah ya isa eh to sai ku tambaye ni ku ji Allah ta malam me yasa wasu ana sa musu Allah ya isa sai su yi ta dadewa ya akwai dalili Allah ne yake so su tara nauyin yayi yawa dama an yi su ne dan wuta gobe ka gwada ɗauki garwayin wuta ka jefa yi a wuta wutan me zai ci an kaga Allah ya yana kama mutum a yi sai abin da ɗan maiko maiko wanda wuta zai ci to kaga yanzu idan ka ɗauki itace ka jefa wuta zai hayaki to wannan shi ne mumini itace a wuta zai yi hayaki yayi mumini ne in mumini ne in ka masa Allah ya sa yanzu zai kama shi yanzu Allah ya san zai kama shi ko ya daina ko ya zame masa wa'azi amma wanda dama dan wuta ne kai Allah ya san zai dade iya to shi dama wutan ne shi kansa garwahin wuta ne ka dauka ka jefa ya wuta me zai ci to shi yasa ka ga in aka yi wa azzaliman da suka yi zalunci da yawa Allah ya isa sai su dade amma ita ma za ta kama su amma dama kone yake wanda yake kone ne zai kona shi to wannan shi a larabcin sunansa istidraji sai na uku wanda uwa za ta masa addu'a imma na alkhairi imma na sharri wannan babu shamaki to saboda haka a duniya duk mutumin da Allah ya tuba masa asiri ya ma arziki in Allah ya ma arzikin nan ɗaya ko biyu to ka ci riban arzikin nan duk mutumin da a duniya yana da uwa ya rabu da uwa lafiya wallahi duk duniya nan za su zama makiyanka sai sun saurara in sun maza Allah zai tafi da su ya barka duk wanda yana da uba a duniya ya rabu da babansa lafiya ya rabu da uwa lafiya a ƙaryen mutanen duniya su ce za su ga bayanka sai dai su yi abin da za su yi su yi abin da za su yi su kyale ka Allah yana tare da kai eh kuma mutane ne suke barin dama a nesa mahaifiyarka idan Allah ya baka ita kamar yadda buhari ya ci riban mahaifiyarsa to kar ku sake wallahi duk abin da ka san a duniya za ka iya mallaka ka sa mahaifiyarka ta more in fa rana ɗaya zai ce wani san barka fa ya fi duk duniya su ce san barka wanda zai ce ma san barka zai tadda addu'an mahaifiyarka ya fice mutum ɗaya ne sai malaminka eh malami ya ce san barka ya fi uwa saboda ita uwa renan da ta yi ta reni jiki ne jiki ta rena ai saboda ƙur'ani ya faɗa wa ƙurrabbin rahamuhuma kama rabbayani sagira e uwa ta reni jiki saboda haka darajanta bai kai malami ba malami ba jikinka ya rena ba ruhinka ya rena da wanda ya reni ruhi da wanda ya reni jiki idan an ɗaura su keli wanda ya reni ruhi darajarsa a gun Allah ya hu wanda ya reni jiki to yi yasa malaminka yana gaba da mahaifinka malaminka yana gaba da mahaifiyarka amma kuma akwai sarƙaƙiya idan kuma ba ka yi wa iyayen biyayya ba ka ɓata musu dai to da kai da malamin ma ba kwa wanye lafiya ba ai wata gubar idan ta soke ka to sai ta ɓata wani abu mai kyau ka duba ka gani ko almajiri ne in ka ga ya biya shi shigi malamin yana son sama dole zai haƙura bai isa ba shi ma malamin can ya ɓata duk wanda ya ɓata iyaye dai fa a duniya ba dama ya abu mai kyau ba zai iya ba gyaran kama ɓarna ne biyayyan kama ba biyayya ba ne ladabin kama kuma ba ladabi ba ne kurin abin da za a ga mai kyau din ne to ba mai kyan za ka yi ba in ka ce ni mai kyan ne mara kyan ka in ka ce mara kyan ne mai kyan ne kan kai da malamin naka ba za ku shirya ba bare wancan hasken ya ratsa ka sannan kuma da kai da mutane ma ba za ku shirya ba duk wanda bai rabu da iyaye lafiya ba wallahi hi da mutane ba za su zauna lafiya ba ba zai yoyi ba ko yana so ka kula ba zai yoyi ba kullum magana na gyara sai a tayi da hi da fada abin sulhu sai ya mai da hi ba na sulhu ba menene gaba daidai ba a rabu da iyaye lafiya ba to ina jaddada muku duk mutumin da Allah ya masa arziki ya tada uwa ahaduhuma aw kilahuma to ya more su uwar ce a raye ko uban ne idan duk su biyun suna nan to ka gama da zo lafiya na sha gaya muku ba duk manyan bayan Allah da kuke ga a duniya kai ko wa'annan 'yan zamanin ne masu sarauta wanda kaga ya gagari kowa wallahi mahaifiyarsa yake kula da ita ai suna da yahudu ma ya sani ai ko 'yan siyasan nan naku in kaga mutum ya gagari mutane ya fi ƙarfin mutane billahi da uwarsa yake kyautatawa shi ya za sai kai ta mamaki yaya wane kullum gaba yake ci duk rigiman da yake muku yi da mahaifiyarsa ba ya da ya bata masa rai Allah ya saka musu da alkhairi irin su ɗaya ɗaya mun sani wanda garin yi wa iyayen biyayya sun fi ƙarfin mutane to duk wanda ya ji wannan nasiha ya je maka kana da uwa ka rike kayanka da daraja eh yi lahira a duniya yake nema ba a neman lahira a lahira magana nan yaya ba a neman lahira fa a lahira a duniya za a nemi lahira to ka bar iyarka baka kyautata mata ba baka mata kuma sai ran mutuwarta irin yadda in maraya suke yi ka ɗauko abinci kula kula ka zo ana ta dafa abinci ana cin naman kaza to ko mutuwar ta ta kake murna ne sun ba haka ba yaya mutum ne uwarsa ya mutu ran da tana raye bai mata ba baka ba ta tsire ta ci ba sai masifar gina gidan mai a ce wannan gidan man wane ne wannan gidan man wane ne ya sai da gidan mai ɗaya mai ba uwarsa ya ci tsire ta ci tsire ya za don na tafi a kano yi abin da nake mamaki wannan ba zai ce gidan mai ne ya ce allah sarki dama a bani ina wani ya ce wallahi sayarwa zan yin ba uwa ta ta ci tsire nan gaba na san matsayina to duk gidan man da aka yi mutuwa za a yi wallahi sai an kai miliyan talatin ko mutum mutuwa zai iya bari dole sai ka bari a zuba mai a sha abin ya zama gadon wani daga ka gina ma kai da ɗanka kun ɓata Allah Allah yake ka mutu ya zama nasa to saboda haka ku yi ƙoƙari duk wanda Allah ya ba ya yarda uwarsa tana raye ka ƙure ƙarfin ka fa da abin da kai mata wallahi ba ita kaiwa ba kanka kaiwa to amma yi wa uwar biyayya fa kala uku ne wai ba ka dinga faranta mata rai kana ba ta ɗin ba a'a in kana ɓata ma ranka ɓace ke aikin banza ne idan kuma kana mata lub lub lub munafiki baka bata ko sisi ma aikin banza ne wayan banza eh ka san akwai wayo irin na kanawa sai ya zo ya nufi iya ina kwana ina amma ba zai bata sisi ba to ƙaryan banza mutuwa za ka yi kake so shi biyayyar kansa akwai yadda za ka yi in kana mutum lub lub lub lub iya ina kwana lafiya ina gajiya to sau mata hannu idan ka sau hannun kuma ka ɗaure fuska nan ma ya ɓaci idan ka kai ki sau hannun ka saki fuskan nan ma ba ta yi ba kuma sannan akwai wasu irin biyayya nasu su sun yadda su yi wa uwar amma ba su yadda su zauna a gunta ba to bari mu warware ba ka ji kai din hausa sun faɗa yaro naman kaza ne in ya ji rana narkewa yake to in ka zauna a gun mahaifiyarka kai tsire ne ai kai danye ne in kana so a ce wane ya dahu baka ji ana cewa wane an dafa shi in kana so ka jagari kowa ka bari haskenta yana ratsa ka sai ka dahu eh in ka zauna kusa da ita ka dan dade tana baka haske yana ratsa ka ba ana cewa wani addafa yake ba karfe baya kama yi arga baya kama yi to in ka zauna a gunta dumin nata yana higa jikinka yana higa jikinka to sai ka dahu ka fi karfin mutane ka daina ganin zan gaida iyar iyata ta waya ina kwana lafiya ina gajiya da ka gaida ita ta waya kullum ka tayi ka tafi akwai abin da ka bari uwa sai ka faranta mata rai ka yi ga karkashinta abun dan ka yi ga kai kaman awa daya kana jin duminta yana ratsa bayan ka zauna kaman awa dayan kana magana ko ranka ɓace yake ka zama mai walwala bayan nan kuma ka zama mai walwala ka duba wani dunkulallen kuɗi dunkulalle dunkulalle na kuɗi sai ka miƙa masa kasan kuɗi yanzu ya sa fara'a ce mana wani har a zuciyarsa ya hararar kuɗin da ake cewa dunkulalle yi ba ka dinga ba iyar ka naira ɗari biyu naira ɗari biyu sabon da goma za ta kai yanzu ta nema sai ka bata wani dunkulallen kuɗi wannan ka bata sai ta je wata ba ta nema ba kuma ga wannan inda dama kuma a kawo wani a sauke kai ya ƙare to ka ga ga fara'a ga zama gurinta ga ga bin umarninta ga faranta mata rai kuma sannan ka tambaye ta ƴan uwanka wanda suke adawa da kai wanda suka ika yayinka da ƙannanka ta ce ka yi musu ba ruwanka da adawar kai don ita komai kiyayya da mutum yake ma sai ka tambaye ta iya zuwa zuwa kike son yi alkhairi da wani da wani da yayinka da kannanka yace kai musu zai gaci ayi kenan dama suna dan mare ne ne amma na fasa tunda kin ce ayi ke nake gani ko abin ba daɗi a dalilin ta kai to wannan shine usulubi na layin kyautatawa uwa sai kaga duniyar ta samu lahirar ta samu ka bar duniya ba hau to mu muka take wani gabar ba ta kare ba a nan ɗin muna yi sai in je azhar eh to imamu bukari mun dawo raja'ana ila hadisul awwali buhari lokacin da aka haife shi makaho ne malaman tarihi ne suka nuna mana buhari makaho ne kullum garin Allah ya waye sai uwar ta yi addu'a Allah ya dawo da ɗanta idanunsa guda biyu wallahi sai uwar ta yi mafarki da jibrilu a mafarki ya ce wance Allah ne ya turo ni kin matsa da yi wa ɗanki addu'a to in Allah ya ce a zo a mayarwa da ɗanki ido waye gari tana tayi sai ga Buhari tarwai Allah ya mayar masa da idansa a dalilin addu'ar uwa Buhari ya makance ya dawo ya zama mai ido sannan kuma yaro bayan ya tayi Allah ya tahe ya samu ilimi sai da Buhari ya haddace hadisi dubu ɗari biyu. Dubu ɗari sahihi, dubu ɗari da ibi a zamanin nasa ya karaɗe duniya ya ce, aka ce Buhari ta hadisi dubu ɗari ka haddace ce hadisan ne sun ƙare. Da a duniya akwai wani dubu ɗarin ya ce akwai estara gig ko me kuke cewa ko estara menene memory ko menene malam murtala idan memory da ya ci kawai me sauran gurin space menene in tsara hadis kun ji a turanci ya ce in an samu dubu ɗari ya ce akwai inda na bari ƙwarƙwalwa na zai haddace wallahi ya ce hadisan ne sun ƙari to abin da zai baka mamaki wannan hadisi dubu ɗari fa da ya haddace fa ku ji sosai kaga buhari ya wallafa to bari in gaya ma abin da ya haddace sahihin dubu ɗarin duk buhari bai kai dubu goma ba wannan buharin kamar kai ne ka zauna da alƙalami da takarda in ya ware hadisi kaza addini ya rubuta ya ware kaza ya rubuta da haka ya ware dubu goma a cikin sahihan da ya haddace bai taba mana dubu casa'in ba hadisi dubu casa'in wannan yana nan estara hima eh dubu goma ya ware duk buhari da kan har ka gama rayuwanka a kai goma ba kai saka haddace ɗaya ba to wannan kurin warewa aka yi shi ma dubu bakwai ne da ɗoriya buharin bai ma je dubu goma ba wannan kuma hadisin dubu goma bari ka ji irin hidimar da ya masa duk lokacin da ya tashi zai rubuta hadisi ɗaya hadisi dubu bakwai nan buhari fa sai ya yi wanka sai ya yi wanka ya yi tsarki ya yi alwala ya yi nafila raka'a biyu ya yi wa Allah godiya sai ya rubuta hadisi kwaya ɗaya gobe ma idan zai rubuta ɗaya ko an jima sai ya yi tsarki ya yi wanka ya yi alwala ya yi nafila raka biyu wannan buharan da kaga ka riƙe kowanne da haka aka masa hidima yau kaga yana ɗaga daraja har zuwa tahin kiyama eh ko qur'ani za ka rubuta wannan samfur ne na kiyasi duk lokacin da littafin ka kake so ya fi na wani daraja tunda yanzu mu a nan qur'ani ake rubuta da ka to sai ka masa hidima shi yasa za a gani mutum ya rubuta qur'ani ma ba fara a to mutumin da ya sa a kunnansa wannan abin naku malam murtala mai sunansa iya fe nan kunne na jin kiɗa ba shi yana amsa kiɗa hannu yana rubuta qur'ani qur'anin to sannan kuma ka yi rubutun qur'ani ka yi daraja gurin Allah ai baka girmama shi shi qur'ani yana nan a darajarsa darajar ka ce babu ba ka da daraja ba ka yi kama da duk mutumin da Allah ya bayi manzalin zai rubuta Qur'ani yana koyi da bayin Allah nan ya kamata ka nemi wani bukka ka shiga kaman halwa halwa haka in kai tsarki kai alwala kar ka bari mata yana masu haila suna kusantan ka shiga ɗakin ka dinga rubuta Qur'ani in ka fara rubutawa in izu ɗaya za ka yi ka yi tsarki ka yi alwala ka yi wanka kar ka yi magana da kowa rubuta izo ɗayanka a wani yau ka ce alhamdulillah sai ka rufe rubutunka inda wani uzurinka kuma ka fita ka je gobe ma haka kwana sittin izo sittin inda rubuta wannan ƙur'anin ka ga mutum ma ya karanta sai ya samu sauran hadda saboda ka darajanta kayanka haka ne to amma kai aya na Allah Allah ya baka abin da ba irinsa a duniya kai ma baka girmama ba sai ne kamar yadda aka samu wani bawan Allah ba ma mantawa har yau rubutun hannu ne guda uku aka kamun su qur'ani ne rubutun hannu guda uku aka alaga ta mala mun ji kana ban san qur'ani ga su ka ban yi na kalla na kalla na gani ga rubutu qur'ani kala uku na tambaya wa ya rubuta yaron ya ce ni ne ban yadda ba na ce sai an zo min da hedanka aka zo da shaidan wajen mutum biyu suka ce wannan yaron ai dan gidan malam wani ne malam shi ya rubuta nake to saboda ba dan wani abu ba kada yau ka sai kaga yaro matashi ya gwada qur'ani ko na wani ya dauka bayan ka biya kuma je qur'anin nan yana bin mala abba fa je nema kaga dole gaban ka ya fadi ne ce abu ne na hannu to tunda kun bani shaidan nasa ne zan fansa nawa za a fansar mana ka faɗi kuɗi aka yi magana ya ce in biya dubu hamsin uku sai ce to yaro me za ka yi da wannan qur'ani idan na fansa ya ce a zan je sai fom ne zan je makarantar nan na haɗe da ina ne inda yake ɗaukan diploma ba legal ba ne nan kusa da haɗeja yake haɗeja zan je atp haɗeja ne yanki fom na fara karatu ga allah ya yanka masa ticket wannan kuɗin na registration ya yi da shi kuɗin ƙura'ani aka rubuta ƙura'ani aka fansar aka je aka sayi registration za a shiga boko ومن كان في هذه أعمي فا وهو في ذاكرة أعمي وألد سبيلا نكل ليه كرم نقئيكم الله gani abin da nake bukata da bana abin da ya bashi nan ko miliyan dubu ne ni zan bashi na ga ga qur'ani hi ba ta qur'ani yake ba ya rubuta a fansar ya fansar ya samu dubu hamsin ya je ya sayi registration zai shiga boko wannan ne yasa zai sayar ya ce shi yasa ma dama ya rubuta ya zama dan boko shikenan ni kuma sai na kai na kiyamun laili wannan ƙur'anan na sa aka musu gida mai tsada na rataya sa labarai sai da na duba wani malami waliyin Allah wanda ana kyautata zato garin ta akar maka Allah ga sadaka hadiya na Qur'ani ina ba da shi saboda Muhammadar Sayan ma wani malami ya zo na ce kai ma ga hadiya wannan Qur'anin na ba da shi saboda Muhammadar na yamma na sake karba na duba wani malami na bashi hadiya sai ne haka na zauna na ce to ko a dalilin hakan da na yi masa ko Allah ya soye da rahama wancan karatun ya kasa cin jarrabawa ya zo mu haɗe a nan Allah ya sani ka gani yanzu in ya faɗa a jarrabawan a can APC to yi ne nasarar sa ai eh amma yanzu ka ce zai faɗi shi baya Allah ya sa ya faɗi ya komo gida yadda ya Qur'ani hidima in aka ce ya tafi a tafiyar Yahudu ai an ya sara to abin da yasa na kawo muku wannan saboda Buhari duk hadisi da sai da Buhari ya masa wannan hidima kuma baka ji a wuni fa abincinsa dibino bakwai fa Buhari baya karawa a wuni in ya ci dibino bakwai ya isa in Allah ya kai mu sai gobe Buhari baya higa ban daki sai a sati a satin ya higa ya tsugunno ɗaya ya fito kuma sai sati da aka tambaye ya ce ta ai ba dan kashi Allah ya halicce mu ba ya halice mu ne don mu bauta masa yace wannan ma a satin da nake higa ban ɗaki kunyar Allah nake ji kunyar Allah nake ba don wannan yayi mu ba yayi mu ne don mu bauta masa to Buhari shine da yayi littafin sa Buharin ya cika aka yada duk duniya da kafin littafin sa a duniya babu kaman muwadda bayan Qur'ani ba irin muwadda to amma da Buhari da Muslim suka danno da littafin su to kuma sai sha gaban muwadda saboda tsarin da su suka ɗauka shi imam malik ba wannan tsarin ya ɗauka ba su sun yi wa kansu tsari ba za su rubuta hadisi ba sai sahihi shi ko imam malik nan maganan tabi'ai nan maganan tabi'i tabi'ina da maganan sahabbai hadisin ma da yake muwadda bai fi ɗari biyar ba ya fi so dai ya haɗa yadda mutane za su fahimci addini da muwaddan an ce hadisi dubu sittin ne a cikinsa amma mu dan idan ya duba imam malik sai ya gyara ya ce kai wannan ya yi wa al'umman annaba nauyi a nan dubu sittin ba su da lokacin da za su fahimci addini sai ya sassaƙe sai ya sassaƙe da haka imam malik ya mai da hadisin ɗari biyar dan mu samu sauƙi wannan mu yayi wa shekara ba arba'in yayi wa mu wadda hidima kullum ya gyara nan a littafin gobe ya duba nan ne zai mana kyau hidimar da yi wa mu wadda shekara arba'in ne shi yasa almajirinsa imamun shafi'i da ya zo gurinsa a ina ga sati da ya haddace mu waɗan duka sai imamin maliku ya ce yaro littafin da na masa hidima shekara arba'in yaro a sati ɗaya ka haddace shi kawo na ga littafin sai rike mu waɗan ya ce ka karanta mu mota ai da ya fara bi ta sa kafin kwana biyu ba zuwa uku babu ya sauki shi motar in yana biya yana bita kamar motar ne a gabansa imam mali ya ce to yaro Allah ya ma albarka irin ku a duniya ba su da yawa shine shi masa albarka a dalilin littafinsa imam shafi'i kenan to wannan buhari da aka rubuto shi ne suka sha gaban muwadda saboda sun zo da tsarin da imamu maliku bai zo da shi ba to yanzu imamu bukari wannan littafi nasa da kaga yayi ya rubuta shi duk mutumin da ya rike littafin ya cire san zuciya zai shiga aljanna to amma duk da haka malaman misra ba su yarda ba sai da suka gwada shi suka ce anya ko malamin hadisin ne ma kuwa ya kamata mu gwada shi mu gani to yi ne aka gayyace ya je misira ran da ya je misira manyan malaman misira suka rubuta hadisi ɗari hadisi ɗarin nan aka ba mutum goma aka jirkita isnadin hadisan e, saboda sanin usulul hadisi e, don malamin hadisi ali kaɗai za ka samu ɗari uku musa marwaicin hadisi za ka samu ɗari biyu ɗari uku to sai suka yi wata hikima idan akwai ali na nan garin sai a ce ali na matafari idan akwai musa na nan garin sai a ce musa na gangabito aka canja gunda yake nan alin ne alin ne inda ibrahim ne ibrahim ne inda yake musan ne musan ne amma ba na garin da ka sani ba ne na wani garin ne gayi sunayen na dan ne to amma an canza sunan mutumin gari kaza ne aka zo aka zauna aka ce dama muna neman ka ido rufe muna da wasu tambayoyinmu akan abin da ya shafi addini don Allah wasu hadisai ne suka rikice mana bari mu karanta musu ya ce haki ku zo da ita haddasana an wane an wane an wane an rasulullahi sallallahu alaihi da aka karanta masa hadisi daya ya ce a'a wannan ban san shi ba ku zo da wani hadisi aka sake zuwa da na biyu ya ce kai wannan hadisin ban san shi ba aka zo da mai goma nan ya gama tambaya duk wari yana la'a alamu ban san wannan hadisin ba mai goma nan ya tambaya mai wannan ya tambaya mai wannan ya tambaya da haka haka tambaya hadisi ɗari har mutanen misirin suke tsammanin anya ma yaya ana ta tambaya ko ɗaya bai ce ya sani ba ya ce duk bai san su ba anya ma malamin hadisi ne sai suka ce masa to da yaya ka san su ya ce yadda na san su eh to ku ja min isnadin farko aka ja haddasa an wane wanan da kuka faɗa ni wanda na sani ba na gari kaza ba ne kuma da hi na gari kaza na sani to sai wa malamin sa wane kuma da kuka faɗa shi ne amma ba na gari kaza ba ne na gari kaza ne ana haka sai da ya mai da isnadin hadisi ɗaya da suka caccuɗa ya gyara ya mai da ya ce to ga yadda ni na sani ya gyara wannan goma ya gyara ahirin ya gyara ya mai da hadisan yadda suke su kuma da suka sassoke suka gyaran sun san abin da suka yi aka mayar da abin ya koma daidai daga nan suka ce to mun yadda kai limamin malaman hadisi ne an sallama mutanen misra a nan suka ce to mun mika wuya to sannan buhari ya ɗauka tsere su kuma misra a duniya idan sun buga maka ram sun ce sun yadda kai malamin hadisi ne to duk duniya an yadda da kai saboda wa'annan mutane ne wanda kai ma yadda ka haddace hadisi dubu ɗarin wani ma ya haddace hamsin wani arba'in wani sittin su kuma kafin kai ilimin ma sun yi shi misira gari ne duk abin da ake neman misira alkahira garin Allah ya daɗe da kafa shi ya kusan dubu hudu yana duniya garin da duk abin da ake nema a garin sai an samu dubu in ma da ta qur'ani ne akwai dubu in masu ilimi ne dubu in masu menene ne dubu komai haka Allah ya je musu to yi ne misira suka tabbatar aka sallama wa bukari to yanzu wannan buhari yau shi yake mana magana ya ce haddasa na bukari in an zo ka dinga hararo ka ga darajar da Allah ya masa eh shi abu abdullahi yana da ɗansa abdullahi muhammadu babansa isma'ila shine al-bukari bardi zubar haka ake masa kirari eh gahi nan ya dan dauki dan isnadi kadan na ruwaya ruwaya turmuzi wa ibn kuzaima wa sayi wa annan nisa'i lam yasma min turmuzi da ibn kuzaima sun rubuta a gunsa amma dai nisa'i an ce bai ji a gunsa ba limami ne wa kana imamun hujjatan hafizan fil hadisi limami ne hujja ne ma haddacin hadisi ne wal fiqhu da fiqhu mujtahidan mai kokari ne min afradil alim ma adinihi a irinsa a duniya farda ne wa wara'ahu da tsantsaninsa wa ta'lihu zahaba basaruhu gayi nan ta'lihu da littafin da aka wallafa zahaba basaruhu fi sibahu yana yaro ganinsa ya tafiye to amma mai wannan sharhin ko ya kawo faraddahu Allah ta'ala alaihi bidwayi ummihi eh Allah ya mai da ganin nasa alfarmar aduwar mahaifiyarsa wa mata yawmal fitr ya mutu ranar sallah ba da zuhuri bayan azhar amma ba a faɗi dalilin mutuwar tasa ba dalilin mutuwarsa da yana ba da ilimi ne a birnin bagadaza birnin bagadaza to sai gwamnan ya matsa masa ya ce bar garin nan kurin ai gwamnan bagadaza ne ya kore shi mun san tare shi ya ce dole ya bar garin nan sai buhari ya kira gwamna ya ce laifi muka yi ya ce a ni na zarota kurin ka janye min mutane manyan malaman garin nan sun ce ka bar garin nan ba sa son ganin ka kowane malami kaifin sa ya mutu almajiri duk sun tare a gunka in yana ba da karatu malami almajiri dubu sha biyu ne suke zuwa gunsa da tafiya ta tafiya sai da almajirin sa ya zama dubu ɗari to kawan basara ke baya so ya gaihi ba shi da jama'a kai ka ja jama'a malaman da suka kai ziga alga ta malam malamin nan fa idan baka kore shi a garin nan ba ba zai raba ka da mutanen ka fa muslim kuma idan ka je a gabansa sai da muslim ya duk muslim ba yi da malami irin buhari in ya zauna wallahi yan muslim ka gani a gaban buhari yana zaune ka ce yaro ne dan dan karami shine gwamnan yace ya bar garin nan shi ta ta malam ba dalilin komai ran sarki da ma bar garin nan ma ta yi shikenan ba dalili yace a kurin ka tashi shikenan da yayin yunkura zai tashi gaba ɗaya sai ya zama zai tashi da garin duka sai aka ce gwamna ya ce karka tafi da almajiri ko ɗaya ba amma sharaɗin ka fita da wani a garin nan ba sai dai kai kaɗai me laifi aka ce ba laifi kurin ka ja jama'a Ka ja jama'a. malaman garin nan sun ce ka takuna su ka san malami da haka kuma malaman fa maimakon kuma ku zo gurin ku ɗau ilimi suka ce su fa ya takuna su kurin ya tashi shine buhari ya ba almajirai haƙuri ya kira wani musu bayani ya ce kar almajirai wannan haɗuwar da muka yi da ku haɗuwa ce ta Allah duk wanda yake ban umarni na ya zauna dan Allah ku yi haƙuri ma haɗu da ku a lahira ya fi mu haɗu da ku a duniya tun da kun fahimta eh ku yi haƙuri tun da Allah ne ya kaddara abin da ya zo mu ɗauki a matsayin jarraba in Allah ya da a lahira ma gamu da ku ya lallahi almajiran Buhari ya fita da ɗan bayansa da ɗan kaɗan ɗan almajiransa ba yawa ana ji ana kallon bar garin Bagadaza to buhari yana tafiya yana tafiya sai ake so ya yi shawara aka je wani guri wani malaman sun ce kartum ne wani gun da sun faɗa dai gurin guri kusan uku aka kama sai ce to a aika mutanen nisa buri a tambaye su can garin su musulun sai na buri ga bakon malami an kore daga misira daga bagadaba idan suna son ilimi malamin hadisi ne zai zai ba su ilimi da aka je aka ba malaman garin sarkin garin sarkin garin ya kira malamai ya ba su labari kurin manyan malaman saboda hafiza suka ce tun da san an kore yi kar ya zo ƙananan da ba su da ilimi suna cewa ya zo ya zo kar ya zo kurin sai aka tada rigima har dai rigima ya kusan kaiwa ga kisan kai mai ba buhari labari ya mai ba ya labari ya kan dalilin da muka gaya maka muka gaya musu ga rigiman ya zama ya zama bala'i yanzu a dalilin ka garin duk ya hargitse wasu suna kaza wasu na kar abin da ya zama fitina buhari yana kan taguwarsa ya ɗaga kai ya kalli sama haka ya ce allah in mutane sun ƙi ne allah kai baka so na ne allah can din nan dan kai aka ce mu bar can nan ɗin da za mu je dan kai za mu allah mutane ba ka so to allah ka so na je gun ka mana yana gama addu'ar mala'ika ya zare ran allah ya ce muna son ka daga nan da ya gama addu'a ba babu an zare ran anan ya sauka Allah ya karɓi ransa wannan shi ne sanadiyar wafatin Buhari to kai mana gida za mu biya kuɗin nawa ne kuɗin Allah ya bada lada alfarman manzon Allah ya ce shi kenan aka ce babu wani abu Allah ya karɓi ransa to shi ne lokacin da ya yi wafati ga birnin nan za ku gan shi ya yi wafati hijira yana ɗari biyu da hamsin da biyu وروي أنه قال سميت الجامع في ربيبي سلا سنين وفربر إن مدينة وانا برنيني أبرنن كراسان كراسان وزما لما سنتي أو ننقولي الله يكاد ودنسا to wannan shine tarihin da aka ji akan Buhari abto a na bari baya na koma ko yawa ba nasa bane almajirin ya na bada labarin sa a wannan dan tsakanin to Buhari ya rasu ranar sallah bayan azhar sanatu kamsina wa miya ta yini ɗari biyu da hamsin hijiran annabi yana ɗari biyu da hamsin buhari ya rasu kuma ya ce wanda ya mana hadisi in ji buhari ya ce malami na ne muhammadu ɗan sinnani ana kiransa da abubakar al'auni albahiri mutumin birnin basara shi kuma malamin buharin ya ce ni kuma na ji daga hulaihu shi kuma hulaihu ya ce na ji daga hilala ɗan ali ɗan abi maimuna shi kuma hilalu ya ce na ji daga adawu ɗan yasari adawu ɗan yasari ƙala ya ce laƙitu abdullahi bin amru bin as na gamu da abdullahi ɗan amru ɗan asi amru ɗan asin sahaban annabi ne abdullahi ɗan nasa ma sahabi ne fa kullu nace aka birni an sufata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kun ji inda isnadin ya fito yace ba mu labari ga siffan wannan annabi namu na'am قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن قال يا أجل يا جرمان ya girmama wallahi yace na yi rantsuwa da Allah innahu la mawzu an zuba tayi fi taurati a taura bi ba da sufati da shayin sufansa dai zuwa alqur'ani haka ya zuwa a taura ko ai kowa ya san sufar eh ba za a yi ba dole sai an nemo da yake cewa muhammadin rasulullahi mala habibu ja masa dan raba masa na dan raba masa kadan والذين ما هو أشجاء على الكفار وهماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فرضا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراء ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما kaji siffar da ta zuwa ƙur'ani wancan ne yadda ya zuwa ƙur'ani to haka ya zuwa a taura kuma kowanne za ku ji siffarsa don a siffata siffar annabi sai da nuna siffar za ka ji daɗi ba kamar irin na yau ba da nuna siffar yanzu za ka sai abu sai ka ce a nuna min na ga yanayinsa to yanzu wannan siffar ce yi annabi ba wai wani hotonsa za a nuna ba ba a siffar in an nuna ma zuciyarka ta rike sai ka ganye a zuci saboda bin abu a zuci da yanayin siffar zai sa kullum ka ji kana son abin to sai da na rasulullah yanzu wannan siffa da za mu karanta muku shi kowa ya rike a zuciya kuma yana da ƙa'ida an ka ganye a mafarki to annabi shi ka gani man ra'ani fil manami faqad ra'a al haq eh kuma duk abin da gani a mafarki yace ni ne annabi to shi ne sai dai hidin madubi ne a mafarkin idan ka ga busu busu kai ne busu busun idan ka ga bakin fata a mafarki ka ganhi dauda ne a jikinka idan ka ganhi a mafarki iransa a bace kana yin abin da baya so idan ka gan shi a mabarki da walwala da nashawa kai riko da sunnansa to yi annabi madubi ne ka kula da kanka dau madubi ka kalli kanka in ka ga ta zuwan ka kai in ka ganka ka dishashe dauda ne a jikinka to annabin ka gan shi a mafarki to kaddara kaman kai ka ga kanka a madubi duk abin da ka ga ba daidai ba din ka mayar wa abin kanka ko ya fahimta to mu je me kake cewa mala abdullahi na'am يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي
kaji haka ya zuwa littafin a taura Allah ya ce ya kai wannan annabi mu ne muka aiko ka mai ba da shaida ne mai bushara ne mai gargadi ne kuma kai kariya ne lil ummina ga wannan al'umma wanda Allah ya aiko ka zuwa gare su wanda ba zai karatu ba ba zai rubutu ba kariya ne gare su annabi ne kariya eh in za a fada wuta manzon Allah sai ya kare mu Allah ya ce da yi anta abdi kai bawa na ne ya rasulullahi in ji Allah wa rasuli ya ce kai manzo na ne
سميتك الموكل ليس بفز ولا غليظ sun mai duka Allah ya ce na raɗa maka suna mutawakkali sunan annabi ne eh mai dogaro da Allah al'amaransa gaba ɗaya ya dogara da Allah wa alal layi fal yatawakkalil mutawakkiluna laysa bi bazin annabi ba mai kekasheshen zuciya bane wala galizin ba mai kaura da fushi bane dan qur'ani ya faɗa ya ce walau kunta bazan galizal qalbi lan faru min hawli Mhm.
ولا سكاب في الأسواق annabi ba mai daga murya ne a kasuwanni ba ko kasuwa ka je kaga wanda muryan sa yafi na kowa dagawa to akwai wani abu shi baya daga murya a kasuwa a taron jama'a Mm.
ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر wala ya dafa'u annabi baya ije bisa adi idan ka masa mummuna baya dama da mummuna eh in ka masa mummuna annabi sai ya ma mai kyau eh sai ya kira kai ta wani kai kai kaza yake to Allah ya ma gafara ka ji sannu haka annabi yake in kai mummuna sai ya ma mai kyau mu ma sai mai koyi da halinsa Mm.
ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا walan ya qabiluhu Allah ba zai koma ga Allah ba hata ya qimu bihi sai Allah ya tsayar da millatil auja'i wannan addini karkatacciya ta koma sak bi an ya kulu kai ga birni kai ga kauye ka ji ana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah mun gode maka la illallah ya la illallah muhammadin rasulullah yau yau gayi mun faɗa kuma ga yi aikace ana yi to Allah ya saka shehu tijjani da alkhairi ga yi nan kuma ya dora mu akan hanyar na'am wa ya fita bihi ayunan umya a dalilin annabi Allah zai bude idanuwa makafi jahilai da yawa za a waye gari a dalilinsa sun zama malamai shi ya zama da qur'ani a dalilin qur'ani zaka jana ce da kai alaramma mutum ba ya aibi ya kama zai fice sai ga yana kube ma ta kalmi wannan darajar da Allah ya maka ka daina kumbura alfarman annabi ka ci sallallahu alaihi wasallam daga kaga ana girmama ka kai masa salati shi ya mai da kai mutum yi mana qur'ani aka sauke masa a hankali ana koya ma farfaru da babbabu nan gaba sai ka ji kana jerawa ba littafin ma ka rubuta ka zauna kana darasu sai ga mutanen suna bucewa sai ka ji an alaran ala da fita malam a kube ta kalmi a buce alfarman annabi ne a dalilin annabi ka samu wannan matsayi na'am wa zanan summa kuma kunnuwa wanda ba taba jin wa'azi ba a dalilin sa sai ga kunnuwan nan duk sun ji wa'azi sai ga jahili da yawa baya jin qur'ani kuma an waye gari tarihin annabi ana masa yau ya shiga zuciyarsa wa quluban gulfa zuciya da yawa wanda aka lallabe ta da kwakwanya an waye gari wannan zuciyar ta wanke wannan kalmar da muka faɗa ta wanke ta fes
وذكر مثله عن عبد الله بن سلام وكأب الأحبار to kuma an ambaci misalin haka ga Abdullahi dan Salam shi Abdullahi dan Salam sunansa Al-Harisu Al-Isra'ili eh shine mutumin da ya karanta Taura ya karanci tarihin Annabi da ya karanci tarihin Annabi ya karanta saboda ilimin da Allah ya bayi a Taura wallahi sai da ya san shekaran da annabi zai zo duniya ya san watan da annabi zai zo duniya ya san daren da zai zo duniya ya san awan da zai sauka a duniya da ya ga annabi ya kusan bayyana a duniya shi ne fa ya je madina ya je madina ya zauna yake ba su labari ya je madina ya ce bari masare shi tun da yana duniya ya je madina ya ce to zan gaya muku mutanen madina ƙauren annabi saura wata kaza saura kwana kaza gobe annabi zai kamo hanya daga madina zai zo yanzu yana karkashin itace kaza yake to an ya duba taura yanzu suna zango kaza yana duba falaki yana duba a taura yanzu annabi tsakaninsa da madina saura awa daya yace ku duba agogo yace idan tauraro kaza ya koma kaza zai sa kafansa a madina daidai lokaci kaza yanzu za ku hange shi haka yake bada zafar annabi ya zo madina to yi ne al'isra'ili shi ne ƙura'ani yake ce masa wa shahida shahidun min bani isra'ila alamisil ya ce wannan abdullahi ɗan salamu ya ba da shaidan bayyanar annabi ya ce wallahi lokacin da na gan shi ya ce sanin da na yi wa annabi ya arihuna hu kama ya arihuna abu na abu ya ce wallahi sanin da na yi masa ya fi sanin da na yi wa ɗana abdullahi ɗan wannan bawan allah gashi nan ku kama mun sunansa al-isra'iliyat din harisu ko abdullahi dan salam da ya ga annabi ba su ma yayi yana huwa huwa shine shine shine fakka da yaso ba saboda ya san shi ya rihuna kama ya rihuna abna ka duba samfur din yanda yahudi ya san annabi shine babban yazo da yazo fa duk da haka yahudu fa ba haka kurin ya mika wuya ba da ya zo gun annabi sa zai zai ce to dama an ba mu labarin na taura an ba mu labarin ka ni yanzu na yi tanadin wasu tambayoyi na in ka bani amsa zan zo na yi imani sai da a tauran ya rere ya tambaya na sarƙaƙi wanda ba irinsa guda ɗari hudu da ɗoriya wannan tambayoyin ya rere su ya haddace su yana kan safa. yahudawa suka zo suka yi masa cincirindo don a zo a ƙure abin da ba zai ƙuru ba ya ce to tambaya ka na farko ka faɗa lokacin da zai bada tambayar annabi ya zauna sai Allah ya turo da jibrilu ya zo daga fada jibril ya ta rasulullahi tambayan nan nasa ɗari hudu da zai ma gasu inda Allah gasu in ya tambaye ka kaza amsarsa kaza ne jibril yana nuna annabi yana nuna annabi ya ce gasu Allah ya ce a kawo tambayar kafin ma ya yi ta Allah ya turo Jibrilu da tambayar aka nuna annabi tambayar kuma aka nuna masa amsar Jibrilu ya ce kuma ina tsaye da takardar da nazo da shi a gurin Allah shi kenan Sai Allah dan salama ya fara tambaya ya ce ya Rasulullah ya tambaya na kaza ne nake so ka ban amsa ne tambaya ya ce tambaya kaza a taura a guri kaza ka ciro kuma in a tauran ne amsan yana guri kaza to abin kaza ne ya ce gaskiya ne sadaka ta yake cewa da haka yana tambaya da haka doyi wajen tambaya ɗari sai ya tsaya ya ce bari in tuna sai annabi ya ce bari in tuna maka bari in tuna maka annabi ya ce ai tambayar na gaban kaza ne ya ce ya haka ne ko ya rasulullah ya ce to faɗe ta bari a tuna ma na gaban da kamanta da tafiya ta tafiya ta rasula ko a fasa sauran tambaya ya ce a tun da kai alkawari tambaya tambaya tambaya in aka je aka ci burki aka zai sai ya rasula ya tambaya fa na manta sai annabi kuma ya tuna masa da haka sai da ya tambaye ɗari hudu da ɗoriyan nan ya ce to zan je na yi nazari ya koma gida da ya koma gida yahudawan duk suka koma gida dama shi ne malamin su ya zo gurin annabi ya ce ya rasulullahi yahudawa da ka gan mu ya ce mu yahudawa ya rasulullahi muna bukai muna bukai yanzu idan na musulunta ya ce daga baya za su sa maka zargina saboda haka zan zo gunka don Allah duk yahudun da yake madina ka kirawo shi idan ka kirawo yahudawan madina gaba ɗaya ya rasulullahi tambaye su waye ne ni me matsayina a gunsu zan buya bayan ka idan ka gaya musu matsayina da yadda nake a gunsu da yadda nake a gunka to ya rasulullahi zan fito bayyana kaina in ba mu yi haka ba za su jefa maka wani abu ya ce babu komai a yi haka shi kenan abdullahi dan salamu annabi ya gayyaci duk yahudawa suka zo aka tara ka ce me matsayin abdullahi dan salamu ne a gurin suka ce ai shi ne limaminmu shi ne shugabanmu shi ne malaminmu shi ne mahirinmu shi ne sanadinmu shi ne darajanmu shi ne madogaranmu shi ne tekunmu shi ne koginmu shi ne tekun iliminmu duk wata daraja da ya dace su faɗa suka faɗa sai annabi ya ce masu yanzu idan ya musulunta fa musulunta suka ce ha sha hulila Allah ya tsare shi Allah ya tsare shi da ya musulunta an gama wannan magana da la dan salamu sai ya fito ya ce waye wannan ya ce shi ne ya ce to ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah yana faɗan wannan maganar suka ce dama ba ɗan halaka ba ne dama ba kaza ba ne mutumin banza ne mutumin daga nan fa suka dinga masa alkaba'i na zage sai ya kalla annabi ya ce to kaga in ban gaya maka haka ba ka duba daga musulunta babu sun canja Abdullahi dan salamu da aka yi zai imani gurin annabi da ya musulunta wannan tarihi yana nan albidaya wan nihaya na ibnu kasir to sai mu je abdullahi dan salamu ya yace
wa ka'abil ahbar da kuma kabul ahbaru shi ma
wa fi ba'd durqihi an ibn ishaq wa la takibin fil aswaq to a wani hanyar da aka gama abun malam ishaq yana cewa ba mai daga murya bane a kasuwanni wala mutazayyinin bil fushi wala qawwalin lil kana ba a kawata yi da albasha ko wani ƙauri wanda ba na gaskiya ba.
Musaddiduhu li kulli jami.
Ana katartar da yi ga duk wani siffa wanda yake kyakkyawa.
Wa habu lahu kulla kulukin kari.
Annabi shi yana bayar da duk wani ɗabi'a mai karamci ana haɗa masa in dai ɗabi'a ce ta karamci. to annaba ake hada wannan ɗabi'a don qur'ani ne ce wa innaka la ala khuluqin azim wa ويجعل السكينة لباسه والبر شعاره sannan Allah maɗaukakin sarki da ya halitta yi wajen sai Allah ya sanya sakirat nutsuwa libasa wuhi ne tufafin manzon Allah shi ne mayafinsa shi ne tufafinsa nutsuwa wal birra ka ga nagarta da kyakkyawan aiki shi'ara wuhi ne taguwan annabi wattaqawa ramirahu tsoron Allah kuma shi ne abin da yake kudure a zuciyar annabi kudurin annabi tsoron Allah wal hikimata maqulahu wani hikima da kaga hikima maƙula wuyi ne abin hankaltuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wa sidqa wal wafa'a tabi'atahu wasu daga yin huruci da gaskiya wala wa ba'i bil ahadi bil wa'adi da suka alƙawari ɗabi'atu wuyi ne ɗabi'ar annabi wal afwa wal ma'rufa khuluquhu wal abuwa kaga rangwami wal maruhu da kyakkyawan hali kulagahu shi ne ɗabi'ar wannan annabi namu wal adla siratahu wal adala adalci da ka gani siratahu shi ne tabarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wal haqqa shari'atahu a bayyana gaskiya ita ce addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wal huda imamahu kaga hiriya to shine abin koyin annabi wal islama millatahu wani islama addinin musulunci miladahu shine addininsa wa ahmada ismahu kaga ahmada sunan da yazo a linjila ismuhu shine sunansa hadibihi ba'da ralala da yi ne Allah yake hiryar da bayi bayan sun bata a sanadiyar annabi kuma sai a mai da su shiryayyu huwa allimu bihi ba'da aljahala kuma annabi yana sanar da kowa da kowa bayan da mutum bai san komai ba sai daga jahili ya koma ya zama mai ilimi wa arfa'u bihi ba'da alkamala kuma Allah a sanadiyar annabi zai daga darajarsu bayan da darajar ta dakushe ta kwanta kar shine kamala to annabi zai mai da su mutane masu daraja wa usammi bihi ba'da nukura wa uzammi bihi kuma sannan Allah madaukakin sarki ya ambace shi ba da nukura bayan ni kira aka ambace shi da suna
wa ukasiru bihi ba'da alqilla a bayan da suna kankani Allah ya yawaita su alfarman annabi wa ubni bihi ba'da alaila kuma Allah ya wadatar da zuwa a dalilin annabtansa ba da la'aila bayan talauci wa ajma'u bihi ba'da alfurqa kuma Allah ya tara al'umma gaba ɗaya guri ɗaya bayan da an rarrabu da wannan kabila ne wannan ba mange wannan ba fullace wannan ba haushe wannan ba gogure wannan kare kare banda fadace fadace ba abinda ake yi kuma aka waye gari duk aka zama yan uwa a sanadiyar addinin musulunci da annabi ya zo da shi أو أعلم به بين قلوب kuma a مختلفة dalilinsa Allah ya haɗa tsakanin zuciyar da suka rarrabu su ne kazarajawa da mutanen wato kazarajawa da bani ausiyawa kabila ce guda biyu tsakanin su da yaƙi yaƙi ake yi to da annabi ya zo aka dalilin kalmar nan ta yi lalar sai aka haɗa su a guri ɗaya aka haɗa su suna guri ɗaya suna addini malam rijiya ɗaya da rijiya ɗaya ke ban ruwa da ban yoyuwa haka to shi ne ba wata ran wani yahudu da ya zo ya gani sai ransa ya ɓaci yanzu wannan ƙabilar da suke yaƙi da wannan ƙabilar su ne suka haɗa kai abin nan sai yahudin ya motsa musu ya ce ai da ga yadda tsakaninku yake tsaku iyayen waɗannan su zo kori waɗancan iyayen waɗannan su suka ha'inci waɗannan to nan da nan sai ya motsa musu wannan gubar ta ƙiyayyar juna wanda da ya faru da iyayensu malam daga nan aka daina maganar ban ruwa wayannan suka zare ta kubba wayannan suka zare ta kubba wani sahabi da ya gani nan da nan kai jibril ya zai ba annabi labari kaji kaji yadda al'umman ka suke amma ga yahudi ya zo ya yaga tsakaninsa annabi ya ce ku zo ku raka mu manzon Allah ya gama fita malam sai ga ga jama'a biyu sun yi sahu abin da ya rage sai ya ɗauke kai kowa ya bar sauke ya bar wannan ba na labari ya bar ɗiban ruwa shine annabi ya zai ce ya yi faru da ku haka me wani abin da kuke yi suka ce kun ji kun je ce to so kuke ahe bayan kun musulunta yanzu ku koma ku kafirce ni ina tsakaninku dan wannan yahudin ya kawo muku wannan maganganu annabi ya kwantar musu da hankali aka ja musu aya daga nan ba sakin takobin suka yi ba kowa barin takobin ya faɗa ƙar daga nan wannan sai ya rungumi wannan wannan ya koma ya rungumi wannan to ka ja dalilin annabi ne aka yi wannan soyayyar ba dan shi ba da yanzu mutane da yawa sun tafi kafirai wa ahwa'in mutashattita kuma Allah ya tara mutane guri ɗaya bayan sauran rabu daban-daban daban na'am na'am wa umamin mutafarriqa to kuma jama'an da suke mararraba wa aj'alu ummatahu khayra ummatin ukhrijat kuma lin-nas sannan Allah maɗaukakin sarki yake ba da labari al'umma ce wanda aka zaɓe su a sauran al'ummatai
wa fi hadithin akhara أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفته في التوراة a wani hadisin annabi ne labarta mana dangane da sigobinsa wanda suke a taura عبدي أحمد المختار Allah ya ce abdi bawansa ne Ahmadu al-Muqtari zababban Allah مولده بمكة maulidu inda za a haife shi abinda Allah ya rubuta a birnin Makka za a haife shi ومهاجره inda بالمدينة zai kaura ya koma ya je shine Madina أو قال a طيبا wani ruwayan ko ɗai ba sunan Madina ne أمته حمادون لله على كل حال ummatu kaga al'umman annabi amma duna lillahi masu yi wa Allah godiya ne masu kaiwa matuƙa ne wajen yi wa Allah godiya ala kulli halin a kowane hali halin daɗi ko halin rahin daɗi Mm.
وقال تعالى Mm.
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينههم عن المنكر Mm.
وقال وقد قال تعالى Mm.
فبما رحمة من الله لنت لهم Mm.
قال السمرقندي Mm.
ذكرهم الله تعالى منته أنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين رؤوفا لين الجان kaji malam samar kandi Mm, shine ya ambata mana yace Allah madaukakin sarki ya ambaci bai wadda Allah ya masa annahu ja'ala layyina li janibi annabi yana da tausasawan gefe eh walau kana fazzan ولو كان فظا كشنا في القول لتفرقوا من حوله ai da annabi yana da kausasawa na ɗabi'a ko kashewa da sun tarwatse sun bar gunsa to haka za mu dinga koyi idan Allah ya tara ma jama'a kai hakuri da kai kai ma kai hakuri da su idan aka ce ku za ku zauna ku ga malamin yayi yadda yake so sai dai ku bar shi shi ma idan sai kun masa yadda yake so sai dai a haƙura to ana koyi da annabi kana yi wa jama'a kuduri kana yi wa jama'a hanzari idan sun kama hanzari annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa hankali a duniya amma shawara yake yi sahabbai ma yi kaza in sun ce a yi ya shawarci abubakar ya shawarci umaru ya shawarci usman ya shawarci ali sannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi abin in ba haka mutanen sai su waɗe to iya za duk mutumin da ya tara jama'a sai ka yi haƙuri da su eh idan mutane suka kai goma a gunka hankalin ba iri ɗaya bane eh wannan mai zuciya ne wannan mai wayo ne mai wannan mai son duniya ne wannan ya zauna dan Allah wannan kuma kai yake so wannan kuma wani abin yake so to in an haƙura an zauna sai a ci riba da kowa idan ba ya haƙuri ba kace sai da na kyan za ka zauna sai ka rasa kowa sai ka rasa kowa haka gari yake aiko kuma gari da Allah ya mana yanzu aka kewaye kowane gari aka ce duk munafiki ya bar garin nan barawa ya bar garin nan mutumin banza garin zai zama ba kowa to amma kaga ai jama'a rahama ce to sai a dinga hakuri wannan shine halayyan wannan annabi namu Mm.
ولكن جعله الله تعالى سمحا سهلا دلقا برا لطيفا walakin ba da banza ba jalawu saman annabi ya Allah ya sanya annabi sama mai rangwami ne da abin da kai wa annabi annabi zai rangwami dala ga sakin fuska in ka je gurin manzon Allah ka kalle ya sau daya ya ma walwala sai ka ji hasken fuskar ta a cikin fuskar ka barran kuma ga nagarta haka annabi yake eh gaba kaɗan لطيفا kuma annabi mai tausasawa ne هكذا قاله الرحاق haka nan dai malam da haku dan muzahimu dan hilali mutumin birnin karasa ne ya gaya mana wanda ya wafati hijira yana da ɗari da hamsin وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال أبو الحسن القادسي ga babban malami nan malam abul hasan al-qadisi zai fassara ayar أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم
malam wato wannan babban malami abul hasan al-qadisi yace a wannan ayar idan kun kalla da gani na basira abana Allah a zahara zuhuran bayyana Allah ya bayyana mana a bayyane falala nabiyina a wannan ayar fa za ku ga falalan wannan annabi namu sallallahu alaihi wa sallama وفضل أمته بهذه الآية kuma ayar akwai falalan al'ummarsa su ma darajar da Allah ya musu a sababin nasa darajar mu ma dalilin sa Allah ya yi mana وفي قوله في الآية الأخرى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وكذلك قوله تعالى وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقوله تعالى وسدا أي عدولا كيارا to gaji an ce wasa dan ai ba tsaka tsakiya bane adulan ne eh zababu ne al'umma ne adalai kiyaran zababu da haka zaka fassara shi wa ma'ana ومعنى هذه الآية wannan ita ce ma'anar wannan ayar وكما هديناكم فكذلك كستثناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة كيارا قلولا to wa kazalika haka nan in ji malam yake ba mu labari ai kama hadaina ku kama yadda muka shirye da ku da Allah ya faɗa ya hadi man ya sha fa kazalika haka nan kassasna kum Allah ya ce muka kebe ku mu ma Allah ya mana kususiya kassasa dan kususiya ne wanda mu muke da wannan abin sauran al'umma ban samu ba ai ba zai yiwu a je gun ganima wani annabi yayi yaki a ci wannan kayan ganima ba wallahi mu Allah yake ba da shi mu kada muke da wannan dama mu Allah yake bada daren lailatul qadari mu Allah yake bada watan labarana to kun ji kususiya wa badalanaku Allah ya ce mun fifita ku bi an ja'alnakum ummatan Allah ya ce mun sanya ku al'umma ce kiyaran zababbu adulan adilai li tashhadu لتشهدوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم ويشهد لكم الرسول ba بالصدق da banza ba lamun kai ne li tashhadu domin ku shaida lil anbiya ga annabawa alaihim salatu wassalam ala ummamihim mu ne za mu ba da shaida ga annabawa ga al'ummarsu akan sun iya da aikin Allah ranar gobe kiyama wai jihadu da kuma rasulu annabi kuma ya ba da shaida akan mu bisirki akan gaskiya idan mun ba da shaida wanda zai gabata to annabi mu kuma sai ya ba da shaida akan mu wannan daraja fa ta isa mun yi wa Allah godiya alfarman manzon Allah na'am
قيل إن الله عز وجل إذا سأل الأنبياء هل بلغتم فيقولون نعم قيل وانا قوله ان الله جل جلاله عظيم كبريائه sarkin da girmamawansa ya girmama idza sa'ala al-anbiya'a yayin da ya tambayi annaba ya ce hal ballagatum shin kun isar ga al'umman ku cikin abin da na aiko ku zuwa gare su fa yaquluna sai annabawa su ce na'am mun isar Mm.
فتقول أممهم ما جاءنا من بشير ولا to sai نذير al'umman su masa fa ya ƙulu umamuhum sai al'ummatan wannan su ce ma ja'ana min bashirin babu wani mai gargadi da ya zo mana wala nazirin wani mai albiyar ko mai gargadi ya za a yi فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم
daga nan fata shaɗa ummatu muhammadin kai al'umman annabi su ba da shaida sallallahu alaihi wasallam lil anbiya ga annabawan wa yazakihim annabi sallallahu idan mun ba da shaidar su to annabi kuma sai ya ba da shaidar mu mu mun ba da tazo annabi ya ba da tazo mu yi wa Allah godiya da wannan daraja da Allah ya yi mana na'am وقيل معنى الآية Mm.
إنكم حجة على كل من خالفكم والرسول صلى الله عليه وسلم حجة عليكم innahu yan innakum cewa ku al'umman annabi hujjatun mu hujja ne ala kullu man kalafa kun ga duk wanda ya saba mana daga al'ummatai war rasuli kuma wannan annabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun bayyinat hujja ce mabayyaniya wari hatu dalatun alaikum mabayyaniya a gare mu in ji ko gaba kaɗan haka hawo samura kandi to dai malam samar kandi ya haka ya haka ito mana وقال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم kaji fa wasu malamai ne masu gani har hanji malam katada da malam hassan basari da zai da dan asalama baban usama maula umar bin haddam wanda ya wafati 136 yace kaddama sidikin da qur'ani yake faɗa ko muhammadu yace ai gabatuwa na gaskiya da kaji ai annabi ne shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
يشفع لهم kuma annabi zai- zai karbi ceton mu baki daya وعن الحسن أيضا هي مصيبتهم بنبيهم malam hakan ya ce kaddama sirgin din musibatuhum bi nabiyihim ai annabi ya bar duniya to wannan shine kaddama sirgin din eh duk mutumin da ya bar duniya wato inda ya koma ga Allah za ku yi zaman makoki ne kwana uku yayyawa sati shi annabi kuma har tashin kiyama kullum muna jimami haka ake so ka zauna kullum a jimamin ka rasa yi kake har tashin kiyama eh to wannan shi ne abin da ake nufi a nan ba wai yau na tana da annabi ko gobe kullum akan mun rasa yi ka dinga tunanin rashin annabi eh kuma sannan ka yi wa Allah godiya da Allah ya baka annabi shi jimamin rasa yi wai ba yau ko gobe ne har tayin kiyama mu dinga jimami to wannan ne abin da yake gaban mu Mm.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هي شفاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم
ya zo daga Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya ce hi ai abin da yake nufi shafa'atin shine ceton wannan annabi namu da zai yi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi Mm.
وشفيع صدق عند ربهم ai shi ne ceto na gaskiya da za a bayi nan ga mahaliccinsa Mm.
وقال سعد بن عبد الله التستري Malam Sahalu dan Abdullahi Tusari yana cewa هي سابقة رحمة أودعها في محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم.
وسلم kai ya fushe ni jirgi ya dauke mu ai tafiya aiki in an zo gurin nan sai na ji irin kaman galan din nan lim lim ka ji daɗi ai a tafa kuke kurin ku yi wa Allah godiya wanda ya ga cikin jirgin ya ga mu muna tsakiya Eh, sai dai mu ji tag zoba yana motsi kurin ko a sama muke ko a ƙasa muke ba mu sani ba amma ka ji inda mai mai su ji mutane su ji tag zoba eh me kake cewa sahalu bin abdullahi وقال سعد بن عبد الله التستري هي سابقة رحمة أودعها في محمد sallallahu alaihi wa sallam Allah mun gode maka mun yi ribas kuma mun yi gaba in kana cikin jirgin nan ka ji daɗi ga AC ga tafiya cikin sauki kuma in Allah ya yarda da haka sai mun je aljanna an kai mu gaban Muhammadu alfarman manzon Allah mu je na'am mun gaba ai Mm.
نعم وقال محمد بن علي الترمذي Malam Muhammad dan Ali Tirmidhi yana faɗa هو إمام الصادقين والصديقين الشفيع الملاء والساعد المجاب محمد sallallahu alaihi wa sallam kasan wayannan din su sun san annabi kuwa suka ce shi مم.
kaddama sidikin din imamu sadiqina wasu diqina ka ji kai kira da manzon Allah eh imamu sadiqina malam sunufi ya je ko sai ka sa cikin yabanka imamu sadiqina wasu diqina نعم manzon Allah shine limamin masu gaskiya kuma shine limamin siddiqai siddiqai shine limamin su da yake ummuhu siddiqatun kana ya kula ni da'an to ga Allah saka da alkhairi limamin masu gaskiya ne kuma limamin siddiqai ashabi'u shi Allah zai ba wa ceto almuda'u shine abun bi wasa'ilu shi zai roki Allah almujabu kuma Allah ya amsa masa sai da aka faɗi wannan duk ba a faɗi mutumin ba fa ba a faɗa ba huwa muhammadun shine annabi muhammadu ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kawo ana sulaimi ana sulaimi malam sulaimi ne ya gaya mana haka